بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أزكى البشرية محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا بقي بوتن السفر takwas ne alif wa romiya wa saba wa arba'in almuwafiq li ithnain ko biyu bishari augusta alfain wa khamsa ashirin a cikin karatunmu na مانع تكثرة المتعلمين بنعوت العلماء الربانيين نعم نعم أوكي الشيخ العلامة آه. أستاذ الدكتور محمد الثاني عمر حفظه الله تعالى za mu tashi a faɗin malam ya ƙulu badaruddini ibn jama'a muna magana akan kasratul akan siffa ta uku daga cikin siffofin al'ulama al-rabbaniyin al-izdiyar min al-ilmi wasu damatu mutala'atihi kullum ƙara karatu, dawwama akan yawan duba karatu, yawan leƙe-leƙe. Ya ƙulu Badaruddin Ibn Jama'a, Mala Ibn Jama'a, al-mutawaffa am sabumiya wa tis'in wa talatin, alaihi rahmatullah, ya ce, Dawamil hirsi, dawamil hirsa, dawim داوم الحرص على الازدياد بملازمة الجد والاجتهاد والمواظبة على وظائف الأوراد من العبادة والاشتغال والإشغال قراءة وإقراء ومطالعة وفكرا وتعليقا وحفظا وتصنيفا وبحثا ابن جماعة يتي داوم الحرص ka ɗore a kan kwaɗayi alalin ziyadi bisa neman ƙari bi mulazamatin jiddi wal ijtihadi ta hanyar lazimtan ƙoƙari da jajircewa wal muwazabati ala wazaifil auradi da kuma dawwama shine muwazaba ɗorewa ala wazaifil auradi akan wazifofi na wurdai ce wazifa shine aikin da mutum yake aikin da mutum yake yau da kullum shine wazifa al'aurat abin da yake zagayewa mutum a kowane lokaci duk lokacin da lokacin ya zagayo abin zai yi shi shaka ce wurdi shi sa za ku ji yan dariƙa suke da wazifa suke da wurdi da lazimi da duk kusan abu ɗaya ne wa in kana su sun bambanta su da wasu ma'anoni irin nasu na istilahi amma wazifa ita ce wurdi ita ce lazimi abin da ake nufi da shi shine abin da abin da kake yinsa yau da kullum baka fashinsa sannan kuma idan lokacinsa ya yi ba fashi za ka yi shi, ka ɗaukan makansa kiyaye shi da yinsa shi ne mulazama, shi ne wurdi, li'annahu ya ridu fi kulli sa'atin waradat, kuma shi ne wazifa saboda ka dawwama a kansa. to ɗalibin ilimi yana da bukatar yi wa ilimi haka ba sai zikiri ne ake wazifa ba ko wurdi shi ilimin kansa kowane littafi kowane darasi kowane takhassusi ko yawan shafuka ko yawan fefofi da za ka tasa kana yi ko majalis lokaci zuwa kaza ina majalisi kaza lokaci zuwa kaza ina majalisi kaza lokaci zuwa kaza ina majalisi kaza lokaci kaza ina duba littafi kaza to shine abin da malam yake cewa da ɗorewa akan waɗannan wazifai da wurdodin na neman ilimi min al-ibadati na ibada wal ishtighali da shagaltuwa wal ishghali da shagartarwa al'ibada tsakaninka da Ubangijinka, al'ishtigal shigaltuwa da malamai da nema ko da littattafa, al'ishigal shagaltar da wasu, kana bayarwa, kana koyarwa, kamar da rayuwarka haka. Gama littafa za ta yi wahala a yanzu aiko? Ibada, shagaltuwa, shagaltarwa. ƙira'atan ka karanta wa ikra'an kuma ka karantawa wani ko a karanta maka ka karanta wa wani ko ka karanta a karanta maka wa mutala'atan wa fikran kuma cikin yawan leƙawa yawan leƙe-leƙen ilimi wa fikran cikin yawan tunanin ilimi tunanin mas'ala nazartar matsala ka hararo ta a zuciyarka kai tunani a kanta in kana da bukatar bincike a kanta ka yi in kana bukatar dawo da masail ɗinta a zuciyarka ka tabbatar da cewa tana nan ka yi shi ne fikir wata alikan wa hifirun sannan da shagaltuwa wato da ta'aliki ƙarin bayani ƙarin haske abubuwan da kai katsin kaya suka bayyana maka wa hifzan da kuma abubuwan da kai ma za ka kiyaye ka haddace wa tasnifan wa bahsan cikin wallafawa da bincike wanda rayuwarsa ta zama haka ai ya more a wannan zamanin kowa ya ba zai rike ba eh wanda ya wanda ya kiyaye wannan ba to a wannan zamanin kowa ya ba zai rike ba ba shi ma lokacin ta ba abin da za ta masa نعم دينامي اهو bincike da waya ba zai hana ta shagaltar ba ba zai hana ta shagaltar ba wal ulama urabbaniyuna malam yace malamai nagartattu da'imu tashagul fil qira'ati wa mutala'ati kutubi ahli al-ilm suna dawwama ne ta shagaltuwa wajen karatu da kuma duba littattafan malamai. Fahaza abul wafa'i Ali ibn Aqil ibn Muhammad al-Hambali al-mutawaffa am 513 yasifuhu ibn Rajab Ali ibn Aqil ibn Rajab yana siffanta shi bi qawlihi da fadinsa wa kana da'iman at-tashaghul bil ilm ya kasance mai dawwamar shagaltuwa da ilimi wa nuqila anhu annahu qala an nakalto daga shi ibnu aqil yace wa inni la ajidu min hirsi ala al-ilmi wa ana fi ashri thamanina ashadda mimma kuntu ajiduhu wa ana ibn 20 sana yace ni la ajidu min hirsi ala al-ilmi ina samun kaina saboda tsaba kwaɗayina a kan neman ilimi wa ana fi ashirin samanin ina cikin tamanin da ɗoriya goman tamanin wai wai wai so na yi manyan baƙi nan ko alib na fil wa nukila anhu annahu qala wa inni la ajidu min hirsi alal ilmi ana fi ashirin samanina yace nakan ji saboda tsananin kwaɗayina ga ilimi wa ana fi ashirin samanina ina cikin shekara sama da tamanin wato ko ina cikin shekara goman tamanin ashirin samanina goman tamanin wannan haura saba'in kafin na je tamanin wannan tsakanin da za su kai ni tamanin ina cikin wannan shekarun a shaddu min makuntu a jiduhu na fi tsananin kwaɗayi e tsananin kwaɗayin abin da nake samu a tsananin kwaɗayin ilimi min makuntu a jiduhu wa ana bin ishirin sana e sama da abin da nake irin kwaɗayin da nake da shi ina ɗan shekara ashirin wato kwaɗayina da ilimi da neman ilimi ina ɗan tamanin ya fi tsanani sama da kwaɗayina da shi na ɗan shekara ashirin kaga fa ana nufin kenan tun daga tun tun wancan wajajen ashirin ɗin yake neman ilimi har wannan lokacin sai abin da ya ƙaru wa qala ibn al-jawzi fi tarjamati al-hasan ibn zinnuni an-nisaburi ibn al-jawzi a tarjamar wannan malamin yake cewa wa kana faqihan adiban abinan ibn zunnun annisaburi ya kasance faqihan adiban faqihi ne kuma ƙwararre a larabci adabin larabci da'imar tashagul bil ilmi kuma ya kasance mai dawwama shagaltuwa da ilimi la ya kadu ya fituru baya gajiyawa wa kana ya kulu ya kasance yana cewa idza lam tu'idi shay'a 50 marratan lam yastatirra idan baka maimaita abu shi guda karo hamsin ba ba zai tabbata ba ba zai zauna ba idan baka maimaita karatu karo hamsin ba zai zauna ba to kaga mu abin za muke blamin kwakwalanmu da zukatanmu muke blamin ɗinsu akan rashin kiyaye ilimi tsakani da Allah matsala ce maimakon mutum ya ta nanata ta ya ta maimaita ta ita maimaita ta kawai sai ya mata wato a sha ruwan tsuntsaye kuma sai zo na cewa shi mai yawan mantuwa ne sai zo ka ji shi na cewa inda a ce abin da na sani ina kiyayewa a da an na zama shekul islam ba rashin kiyayewa ba rashin maimaitawa yake damu ba mu da lokacin nacin maimaita karatu nacin maimaita karatu wata musibar take damun mu kuma dukkanin mu galibin masu karantarwa abin da kake sani lokacin da zaka karantar shirin da kake yi in zaka karantar da hadisi ko wata mas'ala ko wani littafi na fiqhu shirin da kake lokacin karantarwa inda wannan shirin zaka dinka maimaita shi to da ba karamin ilimi zaka kiyaye ba amma idan kai wannan shirin in ka karantar to kamar jarabawa ɗalibi ne a aji shikenan ya wuce sai ya zama wata rana wannan abun sai ya zama 20 bisa ɗarinsa ba za ka samu ba a tare da kai tana da cikin abin da ke damun mu yanzu ɗaliban ilimi Allah ya sauwa wa qara ibn al-jawzi al-qira'at al-ashr ibn al-jawzi ya karanta al-qira'at al-ashr qira'o'in nan guda goma ma ibnihi yusuf tare da ɗansa yusuf dan gidan ibn al-jawzi wa huwa ibn 80 lokacin shi ibn al-jawzi yana ɗan shekara 80 a duniya alabin albakillani a wajen ibn albakillani shi da ɗansa suka karatun suka karanta ta'atul ashir yana ɗan shekara tamanin ɗansa ma ya iso a je su je su sa littafi tare su koya a wajen malami amma bai daina ba علق الحافظ الذهبي على هذا بقوله فانظر إلى هذه الهمة العالية الحافظ الذهبي الترجمر ابن الجوزي ya yi ta'aliki alahaza akan wannan batu da faɗinsa fanzur ila hadhihi himmatul aliya ka duba irin wannan himma madaukakiya ka duba irin wannan niyya wa fi tarjamati Muhammad ibn Ahmad al-Umari al-Daghani al-Makki al-Hanafi cikin tarjamar wannan malami Ahmad al-Umari al-mutawaffa am 850 aw 54 ah asfagani ne? ok menata ne? ok ba ban gani ba ne asfagani yankulu sahawiyu an abil khair ibn abdulkawi annahu qala fil mutarjam a arifuhu aziyada min hamsina sana wa ma da khaltu ilaihi qattu illa wajadtuhu yutali'u aw yaktub al-imam sakhawi ya naqaltu an abil khairi ibn abdul qawi annahu qala fil mutarjam ibn abdul qawi yace fil mutarjam dangane da wancan wanda ake tarjamarsa ahmad al-umari as-sagani eh a'rifuhu shi ibn ibn abdul qawi yake cewa a'rifuhu na san ahmad al-umari aziyada min 50 sana sama da shekara 50 wama dakhaltu alayhi qattu ban taba shiga wajensa ba illa wajadtuhu yutali'u aw yaktubu face na same shi yana karatu ko na rubutu wa yuzkaru an abi ja'far at-tabari malan tabari an rawaito daga gare shi an ambato daga gare shi annahu kana ala firashil maut malan tabari ya kasance akan gadan mutuwa fa dhukira indahu du'aun sai aka yi wata addu'a aka ambaci wata addu'a a wajen mansubun ila ja'far ibn muhammad addu'ar da aka dingina ta zuwa ga ja'far ibn muhammad fastad'a mahbaratan wa sahifatan fakatabaha sai ce a miko mashi tawada da sefa ya rubuta wannan addu'a faqila lahu sai aka ce da shi a fi hadhihi hal a wannan yanayin har kuma duka zo kana neman alƙalami da takarda faqala sai yace yambagi lil insani Allah ya da'a iktibasal ilmi hatta ya muta ya kamaci mutum kada ya bar wato dosanan ilimi kada ya bar dosanan ilimi hatta ya mutu har ya mutu wato wufiya ba da zalika bi sa'atin aw aqalla minha bayan wannan lokaci bayan wannan abun da dan lokaci ko ƙasa ko kakaci da awa daya ko ƙasa da awa daya ya rasu bayan ya dauki ilimi وقد تحدث ابن الجوزي عن نهم عن نهمه في طلب العلم والقراءة في الكتب ابن الجوزي shi da kansa ya yi bayani an na hamihi dangane da kwaɗayinsa a yi shahawatihi game da sha'awarsa da kwaɗayinsa fi talabin ilmi cikin neman ilimi wal qira'ati fil kutubi da kuma karatu a cikin littattafa fakala sai yace wa inni ukhbiru an hali ni ina ba da labari ne dangane da yanayina ma ashba'u min mutala'atil kutubi bana ƙoshi da leƙa littattafa, wai za ra'aitu kitaban lam arahu, idan na ga littafin da ban taɓa gani ba, faka an ni waƙatu ala kanzin, sai na ji kamar na yi tsuntuwar wato taska ta dukiya, kamar na yi tsuntuwar taska akwati cike da daloli, in na ga littafin da ban sani ba. Yanzu kuma ana ɗaukar littafi a sayar. an ce cikin cikin ɗaliban ilimi yanzu akwai wanda suke ɗaukar littafi sai haɗa littafinsa mujalladi biyu sai ya sayar wai zai yi ce fani a gida ko zai biya kuɗin noma ga malami yana cewa in na ga littafin da ban taɓa gani ba ji nake kamar na tsinci akwatin dala a shi ne da yaran da za a fahimta yanzu ko ولقد نظرت في ثبت الكتب الموقوفة في المدرسة النظامية أو مكرنتا دمشق da ake ce da ita almadrasatun nizamiya ya ce na nazartu na dubi fi sabatil kutubi a matattarar littattafa almaukufa wadda aka yi wakafinsu sabat shine wato matattara in ta littattafa ne in ta wani malami ne littattafansa da riwayoyinsa da waye ɗinsa eh na collection ko yawwa to na na dubi matattarar littattafa wadda aka yi wakafin su a makarantar nizamiya fa idza bihi yahtawi ala nahwi 6000 mujallad sai naga wannan matattara ta kunshi mujalladi kimanin guda dubu shida wa fi sabati kutubi abi hanifata haka na dubi matattarar littattafan abu hanifa wa kutubil humaidi da humaidi wa kutubi شيخنا عبد الوهاب وابن ناصر وكتب أبي محمد بن الخشاب وكانت أحمالا littattafan sun kasance kaya-kaya in za a ɗora su akan mangalar jaki to kaya kaya ne wa gairi zalika min kulli kitabin aqdiru alaihi da ma waɗansu littattafan dai littattafan da duk zan iya leƙawa walau qultu inni tala'atu 20 alfa mujallad inda zan ce maka na leƙa mujalladi dubu ashirin kana aksar na gaya maka kaɗan ne ya fi haka wa ana ba'adu fi talab a bayan haka kuma na ci gaba da neman karatu bayan haka kuma na ci gaba da neman karatu na? cikin littattafan eh eh ibn tamiya na taba karantawa yana cewa ya karanta tafsiri dubu tafsiri dubu amma yanzu Allah musta'an wannan littattafan da kuke gani akwai littafin da ban taba duba shi ba cikin sa na ga muku gaskiyar kaina ne in na ce akwai littafin da ban taɓa duba shi ba yanzu mujalladan nan na al-iqna wal insaf wa shahrul kabir mujalladi 32 ne to ba zan muku ƙaryar daga na ɗaya hannun 32 na karanta ba dalilin zai sa in buɗe littafi ne karatu a cikinsa gwargwadon bukata na ajiye idan kuwa haka ne to akwai wadda za ka samu dalili bai kai ka ka buɗe ka yi karatu a cikinsa ba sai sa wasu su cikin su ce ta malam duk wannan ka karance kawai an ajiye su don bukata in ta taso ka bude ka karanta ka fahimci abin da za ka fahimta ka yi abin da za ka yi amma irin jiddiya na malaman da gaskiya karantawa muke a wajen su cewa sun wani abin tausayi ne kuma gaskiya sannan ita kanta rayuwar ce ta zo haka ita kanta rayuwar ce ta zo haka in ka samu lokaci ka zama za ka yi karatun ma na zarcen-zarcen rayuwa ba zai barka kai abin yadda ya kamata ko kuma ka fita buge-buge eh Allah musa akwai challenge wa akhbar ibn al-qayyim an shaykhihi ibn taymiya ibn al-qayyim ya ba da labari daga malaminsa ibn taymiya wanda ya rufe shekara ta ɗari bakwai da da ashirin takwas. haddasa hu ka'ilan ibn taimiyya ya gaya wa ibn al-qayyim yana mai cewa ibtada'a bi maradun rashin lafiya ya fara mani fa qala li at-tabibu sai likita ya ce mini inna mutala'ataka wa kalamaka fil ilmi yazidu al-marada yawan karatunka da magana a cikin harkar ilimi shi yake ƙara maka jinya malam ba za ka bari ka huta ba ya kan wa masoya lokacin suke gaya mana an ji ka garin can wa'azi can garin dawa can gari kake in wani zazzabi ya kama ka an zo duba ka sai a ce malam abubuwan ne fa sun yi fa sai kun rage fa karatun nan fa da wa'azin nan fa sai kun rage fa an zauna ai ta faɗa da mata da yara to likita ya ce masa karatu da yawan karantarwa da yawan magana shi ke kara maka jinya stress ne mala stress wa qultu lahu sai nace da shi la asbiru ala zalika ni kuma gafarta likita ba zan iya hakuri akan haka ba wa ana uhakimuka ila ilmika kuma na kai ƙararka wajen iliminka ina kaiwa ƙararka wajen iliminka alaisatin nafsu idza farihat وسرت قوية الطبيعة طبيعته فدفعت المرض شن با با ري إذا فرحت إذن ري فرنتي يجي فرنتكي وسرت يي النشوة قوية الطبيعة قوية الطبيعة سي طبيعر mai wannan ran sai ta samu wato ƙarfi ba fadafa'atil marada sai ta tunkuɗe cuta farin ciki ba yana tura cuta ba ya mantar da mutum ba shi da lafiya faƙala sai likita ya ce bala ya ce wannan kan haka ne inda shi likita ne ya kaga yana da ilimin ɗabi'a fa qultu lahu sai nace da shi fa inna nafsi tusarru bil ilmi to ni raina yana yana yana samun annashuwa ne da ilimi fa taqwa bihi tabi'atu sai ɗabi'ata ta ji ƙarfi fa ajidu rahatan sai na ji kuma sauƙi da hutu a raina fa qala sai likitan yace hadha kharijun an ilajina aw kama qala yace to wannan abun naka kuma ya fi ƙarfin mu wannan ya fita daga irin maganin mu jinyar ka ba irin ta wacce muke mata magani bace ba ma'ana dai da kun ga da neman ilimi da ibada wato in ba mutum ya yi zurfi a cikinsu ba ba zai taɓa sanin daɗinsu ba yanzu inda walwala da shagala na wannan rayuwar za su bar mu mu ɗanɗana zaƙin neman ilimi mu san daɗin littattafa muna dubawa wallahi da mun zo da mun rena wannan rayuwar da muke da mun rena wannan rayuwar da muke kuma da mun dawa daga rakiyarta to amma ta bar mu mu ɗan ji daɗin abun ta ƙi ko ibada ce sallah yamun laili zuwa masallaci da wuri na filfili azumin nafila in ka saba da su to sai ka rena wannan rayuwar da kake yi to amma rayuwar ba za ta barka ka saba da su ɗin amma sun fi rayuwar faranta rai za ka daɗe idan wannan rayuwar kake ko ta neman ilimi ko ta ibada za ka daɗe hankalinka bai tashi ba za ka daɗe baƙin ciki bai dame ka ba yanzu a ɗan wannan rayuwar da muke yi lokal ta ɗaliban ilimi da ki kafi damuwa da maganar karatu kafi damuwa da maganar masallaci da sallah da maganar a tafi wa'azi ka fi damuwa da shi da ba shi ne dai rayuwar baka nutse a cikinsa ba amma dai a yadda mutane kowa yake da hobby yake da wani abin da ya fi damuwa da shi sai ka fi damuwa da wannan to a ɗan wannan marhalar taka da kake din za ga abubuwa da yawa ai yanzu ka damu da da Chelsea da Barcelona yanzu don Allah in an ci Real Madrid kwallo ya da kama san an yi madalla to wannan kaɗan ne daga cikin alamomi ko yanzu aka zo ana rububin kamfen ana hayaniya ana wucewa da kankuda in kana zaune a bakin hanya aka zo wucewa abin da ya rika baka mamaki ya baka dariya ka dinga jin suna damunka su kuma a lokacin wannan abin shi ne daɗinsu da farin cikinsu shi ne daɗinsu da farin cikinsu idan ana bikukkuna kaga ana gudu da abin hawa ana ganga an taru ana rawa ana tashewa ka je wucewa kaga ana DJ farin cikin su kenan kai kuma kana kallon su abin tausayi to yadda wannan abin ya ɗauki hankalin su ya ɗauki ya zama shine farin cikin su to inda a ce kai kai yanzu a misali kai kuma kallon da kake musu to inda za ka yi zurfi a neman ilimi da ibada wannan mutawan da kake ma irin haka za ka kalle shi irin haka za ka kalle shi to kaga su waɗancan bambancin ka da su sun fi ka bakin ciki a rayuwa sun fi ka bakin ciki sun fi ka yawan yawan samun bakin ciki to kai ma da za ka ƙara zurfafa cikin ilimi da ibada to sai wanda yake matsayinka a yanzu ya fi ka bakin ciki to kana ƙara zurfi cikin waɗannan lamuran ne kana ƙara nisantan damuwa da baƙin ciki kana rage wa kanka badin na damuwa da baƙin ciki to waɗannan bayan Allah sun mori rayuwa gaskiya sun mori rayuwa shi yasa za a ga mutum Muhammad al-Amin ash-Shankiti Allah ya masa rahama bawan Allah suka ce har ya bar duniya ba iya bambance maka wannan riyal ɗaya ne wannan riyal biyar ne bai sani ba bai san wannan ce riyal ɗaya ko wannan riyal biyar ba bai sani ba sannan a rayuwarsa shi shi bai san in zai ta sa takalmi wai wai in ya saka wannan silifa ɗin wai ya dubo irinsa wai ya haɗa su wai iri ɗaya ake sakawa ba har ya gama rayuwarsa shi ba haka yake ba in ya saka takalmi a kafarsa wannan kafar ta shiga takalmi wannan ta shiga takalmi zai tafi abinsa iri ɗaya ne ba iri ɗaya ba ne wani ba shi ne damuwarsa ba yanzu don Allah wanda ya zama haka yana da sauran bakin ciki me za a iya bata masa rai to kaga wani kuma bakin ciki zai sa ya hakan malimai ce baya gani ne yana gani ba mu kawo ba ne yana gani sabon rashin damuwa ne ba wannan ne a gabansa ba eh to don Allah yanzu ya shi don wani bai ci zaɓe ba ransa zai ɓaci ya san ma ana zaɓe ne to haka ne ya huta ya huta Allah ya ji kan Malam Idris wata rana ya ban dariya shi ma yana maganar bai damu da duniya ba na lissafi sai ya ce ni fa abinci ma ina ci ne don kan na mutu ya ce wallahi ina ci abinci ne don kan na mutu ina wuni ban ci ba ban san ban ci ba Allah rufa asiri Allah ya ji kan maza ويقول العلامة عبد الحميد ابن باديس رحمه الله kun san sunayen malaman nan tare da da muka zo a tsagani kuka ce na ce a tsagani wannan mutumin mai rigirgi na zaria wato da yake karanta sunayen malamai saboda muna da karancin sanin sunayen malaman nan sai ake tamar dariya ake tamar dariya kuma yawanci ba ƙarya ba ne sunaye ne a littattafan na kama da kake karantawa za ka yi ta cin karo da sunaye irin su kashkalandi wani sunaye in ka ji shi eh wani sunaye in ka ji shi sai ka ɗauka abin dariya ne ko sai ka ɗauka ƙarya ne sunaye ne to ai da yake akwai ƙarerayi cikin abubuwan nasa eh tunda abu ne na ƙarya kaga dama dole ya zama yanzu inda inda a ce wanda aka san shi da faɗan gaskiya ne wanda aka san shi da faɗan gaskiya ne mai ba da ilimi in ya faɗa ba za a yi mamaki ba ko ba ka ba yanzu wanda suna aka sa masa ne a ba rigirgi ba a talili to yanzu a talili a tara zutin ai inda wani ne ya faɗa wanda ilimi yake bayarwa yanzu irin dr sani rijiyar lemu yana da yawan faɗan malamai sunaye to ai da shi ne ya faɗa ba za a ji wani iri ba za a ji wani abu eh amma suna nan malama masu sunaye wani wani iri sosai ma suna nan sunaye wani iri a ga wani ma ibnu badis wa huwa yashrahu qawluhu ta'ala yana sharhin fadin Allah ta'ala wa qur rabbi zidni ilma yace ma akthara ma ra'ayna man qata'ahum ma hassalu alayhi min ilmin anil ilmi فوقف بهم عند من تهوا إليه فجمدوا وأكسبهم الغرور بما عندهم فتعظموا وتكلموا فيما لم يعلموا فضلوا وأضلوا وكانوا على أنفسهم وعلى الناس شر فتنة وأعظم بلاء مال ابن باديس يتي القشن ونن آية ما أكثر ما رأينا من غني ديوه shi ne ma aksara ma ra'ayina ijabi ne mun gani da dama man qata'ahum ma hassalu alayhi min ilmi an ilmi mun ga da yawa waɗanda qata'ahum ma hassalu alayhi abinda suka samu abinda suka samu min ilmin na ilmi qata'ahum an ilmi ya yanke alaka su da neman ilimi mun gan su da yawa wanda dan abin da suka samu ya yanke musu alaka da neman ilimi sun riga sun samu fawqafa bihim inda man tahau ilayhi fajamadu sai dan abin da suka samu din sai ya tsayar da su inda man tahau ilayhi daidai wurin da suka isa zuwa gare shi fajamadu sai suka daskare sai suka daskare akwai bi kulli saraha a shekarun baya shekaru talatin da arba'in a ƙasan nan akwai waɗanda suna wa'azi suna karantarwa a wayannan shekarun manya-manyan maluma ne a wurinsu ake samun fa'ida da ilimi yanzu wasu suna nan a raye amma a wannan zamanin ba za su iya magana maimakon tafiya ta yi tafiya da za su zama marji'i tafiya ta yi tafiya da za su zama shekul islam to amma da yake ilimin ba ƙara shi ake yi ba sai ya zama waɗanda suke da yawan ilimi suka zo yara ƙanana sai ya zama su su da kansu waɗansu suke sallama su ce a yanzu kan ai ku riga kun canje mu ai ƙoƙari ne da kyakkyawar niyya daɗin amma ba ilimin ake nema ba ɗan abin da aka yi da shi aka dogara aka ta faɗakarwa ba a ci gaba da neman ƙari ba alhamdulillahi Allah ya karɓi ƙoƙarin su da kyawun niyyar su da dukkan alamu tunda sun ci nasara su suka faru amma dai an kai lokacin da rashin ƙara ilimi ya sa sun durƙusa sun zama a tarihi ba don sun mutu ba don haka sai abin da suka samu sai ya suka dakata daga iyashi fa jamadu sai suka daskare wa aksabahumul gurura bima indahum fa ta'azzamu sai yaudaruwa da abin da ke gare su sai ya samar musu da algurura sai ya haifar musu da ah yawa wa aksabahumul gurura bima indahum fa ta'azzamu sai wato sai wannan daskar ko wani abu da suka samu sai ya samar musu da yaudaruwa bima indahum da abin da ke wajensu fa ta'azzamu sai suka ji girma sai suka ji sun wuce nan wa takallamu fi ma lam ya'lamu suka yi magana cikin abin da basu sani ba fa dallu suka bata wa adallu suka batar wa kanu ala anfusihim wa ala an-nasi sharra fitnatin wa a'zama bala sai suka zamo akan kawunansu da sauran mutane sun zama mafi sharrin fitina mafi girman bala'i. Fa bi misli hadhihi al-aya al-karima da irin wannan kwatankwacin wannan aya mai girma yudawi nafsahu man ibtuliya bi hadha al-marad wanda duk aka jarabe shi da irin wannan jinya zai wa kansa magani da irin wannan aya wa qur rabbi zidni ilma fa yaqla'u an jumudihi wa gururihi sai ya fita daga wannan daskarar tasa wa gururihi da rudiyar tasa wa yazdadu mimma laysa indahu ya nemi ƙari mimma laysa indahu na abin da babu a wajensa na ilimi mimman indahu ilmu ma lam ya'lam daga wajen wanda yake da ilimin abin da bai sani ba wa yahzaru min an ya kifa an talabil ilmi ya yi taka tsantsan kada ya tsaya da neman ilimi ma dama fihi zamanin min alhayati matukar tare da shi akwai wani zamani na rayuwa da ya rage masa wa yaktadiya bi hadha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-karim yayi koyi da wannan yayi koyi da annabi tsira da amincin Allah tabbata gare shi falan yazala yatlubu min Allah ta'ala an yazidahu ilman bai gushe ba yana neman yana roƙon Allah ya ƙara masa ilimi bima yuyassiru lahu min asbabi min asbabin ilimi na abin da zai sauƙaƙe masa sabubba wa ma yaftahu lahu min khaza'ini rahmatihi gwargwadon abin da zai buɗe masa tafkokin jin kansa wa ma yulqihi fi qalbihi min nurin gwargwadon abin da Allah zai sanya a cikin zuciyarsa na haske wa ma yaj'al lahu min furqanin gwargwadon abin da Allah zai bashi na rabe tsakanin ƙarya da gaskiya wa ma yuwaffiquhu Allahu ilaihi min asli zalika kullihi da kuma irin gwargwadon muwafaka dacewa da Allah zai bashi daga tushen haka dukkansa wa huwa taqwallahi wal amalu bima alimahu wannan tushen kuma shine tsoron Allah da aiki da abin da ya sani wato nan hikima ce irin ta malamai an kawo maka fa'ir daga cikin fa'idodin ilimi daga cikin fawa'id na ilimi ilimi yana karuwa maka kana ƙara dacewa da waɗannan fawa'id ɗin nas'alullaha lana walil muslimin ilman nafi muna roƙa mana Allah da sauran musulmi ilimi mai amfani wal amal salihah da kuma dacewa da aiki na gari huwa waliyul hidayati wa tawfiqi kuma Allah shine majibin shirya da dacewa wal maqsudu min kalamihi hadha malam yace abun nufi da wannan magana dai ta ta malam تحريض طلبة العلم وأيتد طالبا علمي وحثهم على تحصيله وطلبه تكما wato kwaɗaitar da su akan nemansa da samunsa wa tatabbu'ihi da bibiyarsa aina ma yakunu a biyar da ilimi yake wal ukufu ala mutala'ati kutubi ahli ilmi da kuma dukufa akan karanta littattafan malamai fi mukhtalafi takhassusati ilmiyyati nafi'a a bambance bambancen wato fannona fannoni na ilimi masu amfani wal bu'di an al ijabi bin nafsi wal fawdiyya da kuma nisantan jiji da kai wal fawdiyya da hauragiya wadda awi alfariga da kuma kuri da cika baki li'anna tawazi al'alimi yazdadu bizdiyadi hasilatihi al-ilmiyya wal ma'rifiyya was thaqafiyya domin tawalu'un malami yazdadu yana karuwa ne bizdiyadi hasilatihi da karuwar ilimin da ya samu al-ilmiyya wato da karuwar abin da ya samu na ilimi wal ma'rifiyya da ma'rifa was thaqafiyya da kuma wayewarsa a cikin ilimi fa kullama zada ilman duk lokacin da ɗalibin ilimi ya ƙara ilimi izda da shi'uran bi jahalihi wa naqsihi zai ƙara jin wato jahilcinsa da gazawarsa fa yazdadu tawadu'an sai ya ƙara tawalu kana ƙara ilimi kana ƙara gano baka sani ba kana ƙara ilimi kana ƙara gano kai tauyayye ne daga nan kuma zaka dinga yin tawalu wa amma yauma amma kaga a zamanin yanzu fa kathirun minal muntasibina ila ilmi da yawa daga cikin masu danganta kansu zuwa ga ilimi bi haqqin aw bi batil ko da gaske ko da ƙarya kad ahradu kad a'radu an tahsili mazid min al-ilmi sun bauɗe sun bauɗewa neman ƙarin ilimi wa talabihi da da bidarsa a yadda yake wa qira'ati kutubi ahli al-ilmi sun kaurace wa karanta littattafan malamai wa munaqashati masail ilmiya masaila ilmiya ma'a nudara'ihim aw man dunahum kuma sun ƙaurace wa munakasha munakasha wato tattauna matsaloli na ilimi ma'anu zara'ihim tare da ƙawayensu sa'o'insu aw man dunahum ko ƙasa da su wa innama wujhatuhumul wahida wa hammuhumul ghalib kawai kadai yanzu ya zama wujhatuhumul wahida wato wato wato fiskantar su guda ɗaya wa hammuhumul ghalib da kuma himmar su wacce tafiya waita yanzu alhifazu ala marakizihim al-ijtima'iyya shine kiyaye markazozin su na yau da gobe eh a ce yana da wata santa yana da wani markazi ko yana da wata wani wani wani company ko yana da wani kaza wannan kiyaye wannan da tsare-tsare bisuluki turukin multawiya da da kutsawa cikin hanyoyi wadda suke a wato karkatattu la tastaqimu ma al-ilmi shar'i wanda ba za su tsayu da ilimi na shari'a ba wala tatanasabu ma'a akhlaq akhlaqi tuwayl bi ilmi fadlan an alimin wada'iya kuma ba su ma dace da wato halayen ƙaramin ɗalibin ilimi ba ballantana ma malami mai da'awa wato yadda kamar malami yana ishara zuwa ga yadda ɗaliban ilimi su shi suke shagala da samar waɗansu abubuwa na yayi na zamani wannan ya ɗauke musu hankali daga asalin harkar littattafa da ilimi harkar littattafa da ilimi wannan ma illa ce wa ammal jilun nashi min talabatil ilmi faqad tanakkabu tariqal ulama'ir rabbaniyyin fi talabihim lil ilmi malam ya ce amma jili jili shi ne menene ne jili da hausa me wannan rijim kuke cewa kome generation generation to da hausa ba zamani shi ne abin da ke faɗa ɗazu eh amma an ce zamani kuma zai ɗauki abubuwa da yawa wa ammal jilun nashi min talabatul ilmi amma asalin fa asalin in mun ce zamani zamani yana komawa lokaci ne amma jili yana komawa jama'a ne eh su ma generation din yana komawa jama'a ne ba yana komawa lokaci bane ba eh to amma shi zamani ya hada duka wa ammal jilun nashi min talabatul ilmi amma ɗaliban ilimi 'yan zamani masu tasowa faƙad tanakkabu tariqal ulama'ir rabbaniyyin haƙiƙa sun kauce wa hanyar malamai na Allah tanakkabu ai adalu wa tanahhau wa harafu fi talabihim lil ilmi a neman ilimin su wa manhajahum tarbawi wa manhajahum tarbawi kuma sannan sun kauce wa manhajin malamai na tarbiyya manhajin malamai na tarbiyya a yanzu neman ilimi yanzu Allah ne ma yake taimakon kwan fa ake dan samun wa dan kadan kadan amma tarbiyya tarbiyyar mutum bata dace da tarbiyyar masu neman ilimi ba a yanzu tarbiyyar mutum yanzu bata dace da tarbiyyar masu neman ilimi ba sam sam wa kathirun minkum tazabbabu qabla an yatahasramu da yawa daga cikin ɗaliban ilimi na yau tazabbabu qabla an yatahasramu sun kuna ba su tafasa ba shine tazabbabu qawla an yatahasram tazabbabu daga azabib hasram kuma zabibi kun san alsalansa inabi ne danyen inabi ne idan ya bushe sai ya zama zabibi to a hanyarsa ta bushewa akwai wani yanayi da yake zama shine hasram kafin zabibi to idan mutum ya riga malam masallaci sai a ce tazabbaba ya zama zabibi qabla an yata hasrama kafin ya je kafin ya je mataki na hasrami har ya tafi zabibi shine tazabbabu qabla an yatahasramu shine mu kuma da wasu muke cewa bai tafasa ba ya kuna Na haka ba su tafasa ba sun kone wa dhannu anna sa'ya wara'a shuhrati was-siti za'ifi huwa alladhi yubqi lahum makanatahum al-ijtima'iyya sai suka zaci cewa anna sa'ya wara'a shuhrati cewa kaiwa gwagwarmaya gwagwarmaya ta hanyar shuhura wato mutum ya buya a bayan shuhura a bayan shahara ya yi gwagwarmaya wasiti da kuma wato ambato a dinga ambatonka ana cewa a dinga jin abin kamar yanzu ake cewa kamar yanzu ana cewa trending a zamanin yanzu trending eh suka zaci cewa wato wato wato mutum ya zama yana gudanar da al'amuransa ne a bayan shahara da trending a za'if wadda yake na bogi ne a za'if na bogi ba na gaskiya ba tunda ai malamai ma suna shahara malaman gaskiya ma suna shahara kuma su yi suna kuma su yi trending to amma akwai na gaskiya akwai na ƙarya to wanda bai kai ya shahara ba sai ya zama sai ya zama dabarun shahara yake kirkira yana mai neman shi ma a yi da shi to ya zama na bogi a tsammanin su kuma huwa lazi yubqi lahum makanatum al-ijtima'iyya wannan din shine zai wanzar da matsayin su cikin al'umma wa anna kasrata kalamihim wa hadayanihim yuktibu lahum qabulan wa manzilatan 'inda an-nas kuma suka zaci cewa yawan babatun su yawan maganganun su wa hadayanihim da yawan babatu hazayan magana marar abinan ko magagi eh mala ya siffanta magana da magagi ko rashin amfaninta yawan maganarsu da magaginsu yuksibu lahum qabulan azatansu wannan din zai haifar musu da karbuwa wa manzilatan inda nasi da matsayi a wajen mutane fa'adalu an at-tariq as-sahih min bidayatihi sai suka kauce wa tafarki na daidai tun daga farkonsa wa salaku turuqan masduda sai suka shiga wasu hanyoyi tosassu la ta hadi ila bardil amani waɗannan hanyoyi ba za su kai mutum su ɓullar da shi tudun tsira ba bardil amani tudun aminci hadana Allahu ila sawa sabil Allah ya shiryar da mu tafarkin daidai sai mu tashi na hudu al-i'tirafu bil khata'i wa ruju' ila sawabi wato yarda da kuskure da kuma komawa zuwa ga daidai yana daga cikin siffofi na malamai na gari sai majalisi na gaba idan Allah ta'ala ya kai mu muna roƙon Allah madaukakin sarki ya tara mu cikin ladan abin da muka yi daidai abin da na kuskure ubangiji Allah gafarta mani wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum